أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين تابعيهم ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa barka mu da haduwa a wannan rana mai albarka a wannan lokaci wanda za mu gabatar da karatun littafin riyadu salihin yau muna takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wata dalili da ashirin ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kuma a jiya mun tsaya a hadisi na ɗari bakwai da saba'in da tara yau kuma za mu tashi daga kan hadisi na ɗari bakwai da tamanin a cikin babu isti babu sofin abiyar wato babin da ke magana akan muhimmancin sanya fararen tufafi an samarata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي وانا حديث آه أكر أجل سيرنا سمرة بن جندب رضي الله عنه يتي هذا على قرار أمسى الله سبحانه المريش ياتي البسوا البياض فسن فرارا تفاتي فإنها أطهر وأطيب وما يتجي تفترك كما تفدادي وكفنوا فيها موتاكم وكو يوم موتاكم لكفني دفاري رواه النسائي والحاكم إمام النسائي ده حاكم السبت حديث وقال حديث صحيح كما إمام الحاكم يأتي حديث إنجلتتيني ma'anar wato ina ha a tsaharu cewa farin tufafi shi ne ya fi tsarki shi an na ha lina ƙa'iha ya zaharu ma yi khalidu ha min addalas domin cewa shi farin tufafi saboda tsaftarsa duk wani abin da yake ɗanya da shi na daga datti ko dauɗa to zai bayyana nan da nan wayan ƙalla ko yan ƙantarsa faɗarsa wa aka yabu wato kuma shi ne ya fi daɗin sawa ai salamati ha gariban an kuyala domin saboda ainihin shi fararen tufafi in mutum ya sanya su to a yawancin lokuta mutum baya jin wani girman kai a zuciyarsa saboda haka shi yasa ya fi daɗi ɗin wa an albara'i radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aytuhu fi hullatin hamra ma ra'aytu sha'an qabbu ahsan minhu متفق عليه وانا حديث اخر وصل سيرنا البراء بن عازب الله يرضي الشيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا yace manzo Allah jira da mutum Allah subhanahu wa gare shi ya kasance mai madaidaicin tsawo ne wala qad ra'aytu kuma hakika na ganshi fi hullatin hamra a sanye da wasu kara wato jajayen tufafi riga da wando iri daya ba ra'aytu shay'an qad ahsan min yace tunda nake ban taba ganin wani abu mai kyawu kamar sa ba ba taɓa ganin abin da ya fi shi kyawu ba wanda kuma na hadisi ne da bukari da musulun suka ruwaito shi malamai suka ce wato tufafin jajaye ne alhafis ibn hajar al-asqalani ya ce tufafi ne mai wato hutu wato zane-zane haka jajaye a cikinsa ana bi juhaifata wa habib ibn abdullahi radiyallahu anhu qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطه في قبة له حمراء من عدم فخرج بلال بوضوئه ومن نابه ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وعزل بلال فجعلت أتتبأ فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة وتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه وانا حديث عن تبصر أبو جحيفة وهب عن عبد الله الله يرضي شيء يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يتي حقيقة أنا كما زال الله جلال أمانة الله سبحانه وتعالى a garin Makka وهو بالأبطي ينا والوزير أهي كرا أبطو في قبة له همراء واتو أنكفى مسرة قبة آه كما روتا كيما كنن جاءنا أسكن وتا جر آه قبة من أدم وتأكيت دقا فاتا فخرج بلال بوضوئه سيسرنا بلال ya fito da abun alolar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin na bihin wala'il ya ce daga cikin sabai akwai mai ɗiba ya yi yafa a cikinsa akwai mai ɗiba ya sha makarajar nabi sallallahu Alaihi wasallam wa rai hullatin hamra sai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fito sanye da jajayen tufafi riga wato kamar jajaye haka gaba ɗaya ka an ne an zuri ina bayazi sabai kamar ni ina kallon wato hasken a kwamrinsu sallallahu alaihi wasallam mutawadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alula wa azana bilal sai bilal yayi kiran sallah wa ja'altu artabu fahu sai na kasance ina bin bakin bilal hahuna wa hahuna yana yin nan yana yin nan ya kudu yamina wa shimala yana faɗa dama da hauni a hayya ala salati hayya ala salat in yace hayya ala salat sai dama da kansa ya ce hanyar alal fara sai wajen hagu da kansa su ma rufe zai lahu adaba sai aka kafa wani sanda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar ya zama ya zama kamar sutura kenan fa ta kaddama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato fa salla sai sai salla ya murru bayna yadayhi al-kalbu wal himar da kare da jaki wa sun kada su suna wucewa ta gaban sa ta gaban ainihin wannan suturar kenan ba wai ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba لا يمنع باع هنا متفق عليه حديث لا خابا خلصا أشير حديث أقول نعم إيه قرينا بالتالي يا حي على الصلاة يا على الصلاة يا حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هيا على الفلاح wannan hadisi yana nuna mashru'iyyar sanya sutura ga mai sallah kuma cewa duk wanda zai wuce ta can gaban suturar wato a bayan suturar ba wai a gaban masallaci ba wannan baya cutar da mai sallah sannan wannan hadisi yana karantar da mu a wato halascin illa da ne da kiran sallah hayya ala sala da hayya ala sala ya rika dama da hauni da fuskarsa to da jiyar da waɗanda suke kowane gefe ke wa an abi ramsata rifa'at at-taymi radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخبران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وأنا حديث أبو داود والترمذي بإسناد إن ta hanyar abu ramsa ɗaya daga cikin safa annabi sallallahu alaihi wasallam a abu ramsa wato rufa'atu taimi Allah ya da shi yace ra'aytu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika na ga manzon Allah ira da mutum Allah tabbata a gare shi wa alai tawbani akhbaran alhari yana sayyada korayen tufafi hadisin kamar yadda na faɗa abu da da turmiji ne suka rawaito shi da isnadi ingantacce wannan hadisi yana nuna mana halarcin sanya korayen tufafi al'imam ibn al-battal ya ce ai korayen tufafi irin tufafin yan aljanna ne ko ko iya haka ya ishi mutum wato ya ishi ɗaukaka a ce mutum ya sanya irin tufafin yan aljanna korayen tufafi kenan عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم ليه كتوش لقصينا جابر عن عبد الله الأنصاري الله يزيد الشيش دخل يوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء شام الله صلى الله عليه وسلم ياشدو قريب أرانر بود مكة alhali yana sanye da bakin rawani rawahu muslim ba muslim ya roƙe shi a cikin wani hadisi akwai halarcin sanya bakin abu wato mutum zai iya sanya bakan riga ko bakin wando ko bakar alkabba ko kuma bakin rawani ko bakar hula wani yana nuna mana ne halittar sanya bakin abu وعن أبي سعيد عمرو بن هريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء أن أرخى طرفيها بين كتفيه رواه مسلم wani hadisin aka ɗauki daga abu sa'id wato amru bin huraisin allah ya bi da shi ya ce ka ni an zuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kamar ni ina duba zuwa ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda alhali yana sanye da bakin rawani an arha qarafaiha baina katifai ya jefa wato jefa rawanin da kuma jelar rawanin a tsakanin kafadunsa rawahu muslim rawahu muslim ya rawaito shi وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة السوداء أو أن رواية ركبة شوائي للي من ذا الله تعالى نعمل سأل الله سبحانه أدريشي ومتاني خطبة على حالينا سبيل فكيه نون أتكلم أن حديث أكوي وكيو مهمان سن جيفا جيلان رواني أذكار كافدو أبو تبايكين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب بيض سهولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة wannan hadisin an karɓar shi daga nana aisha allah ya shi allah ya dada ita ta ce kufina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salatati aswab an yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ainihin likafani a cikin tufafi uku filin farare suhuliyacin waɗanda suke daga ainihin wani gari ne na yemen da ake kira shi suhul ko kuma sahul daga can aka taho da ainihin wannan tufafin milkun sufin na auduga ليس فيها قميص ولا إمامة أشكي بل رجاء بل كما رواني متفق عليه حديث سيد أكا أكا أشكي وانا حديث أكو بيان الشواء كم وانا حديث سيد أمام الشواء فهي بيشن على كفني شين اللي أكا يشك فري وما في هي بيشن على دي لا أيوة نمجي لكفني لشي شيني أي مشي للون الفريق أي مشي واتو آه kamar ninki uku kamar yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وعنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق مرخل من شعر أسود وانا حديث الشمالي أكبر أسلك أن عائشة الله رجلتا يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يافتو وفي التصافي وعليه مرق مرخل من شعر أسود wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da wata riga wanda a cikin ta akwai kamar a siffa haka ta a sardin raƙumi min sha'arin aswad an yi ta ne daga bakin gashi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi murahhalun dinnan wato wai huwa alladhi fi surat rihal al-ibn shine wanda aka yi shi a wanda cikin shi akwai sifar wato sirrin rakumi cikin hadisin wato akwai halaccin zana abin da yake ba mai rai ba a zana shi a cikin tufafi kamar sirrin rakumi din kaga abu ne ba mai rai ba da aka zana shi a cikin tufafi ya halatta tun daga shahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ba rikin na nuna halaccin sanya استباحا لعكي يسد كاشي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راهلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين wani hadisi an karɓar daga almubira cikin shuba Allah ya da shi irin sun karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace kuntu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta lalata fi masir na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare a wata tafiya da muke fa kala fa kala li sai ce mu amma aka ma'ul shin akwai ruwa wajen ka kulku na rasulullah ce kwarai ko akwai ya rasulullah fa nazala an rahilati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka da kan abun hawansa kuma sha sai ya tafiya da kafa ta tawara fi sawarin lai a sai da ya buya a cikin duhun dare suma da sannan sai ya zo fafurafta alai min al'idawa sai na tsiyayo masa daga ainihin wannan ruwan daga cikin ainihin salkar da ruwan ke ciki baka tsala waje haru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskarsa wa alai jubbatun min sufin alhare na sanye da wata jubba da aka yi ta daga gashin tumaki shine ainihin sufin ولم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها بإيا وفي سوى أمن البطن أين الزفع النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أن ينسى تبتكين تبا حتى أخرج الله من أسفل الزفع أسير يبتدى أن ينسى أسفل الزفع بأويتا أين عند حنم لبريك فمسألة ذراعي سيويك ذراعي صلى الله عليه وسلم ذراعي ومسألة برعتي سيشافاك كاينسا sun a wajen an za ku kai sai na yi nufin zan cire masa hukun da ke kafafunsa fa ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da abu ma ka kare su bai ni a dafatu ma qahira sai domin ni na sanya su a wato qahira sai suna masu tsarki wa masaha alaihi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan hukun wata fadar alaihi hadisi sai da ka da kansa وفي رواية أو رواية وعليه جبة سامية ضيقة سوى ضيقة الكمين سوى على صلى الله عليه وسلم سنيني لو تجبة إلى أنت مثلا الشام كوة أخيت الشام وستكي من قنانا الهنائي wannan hadisi yana karantar da mu irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke hidimta masa sannan yana karantar da mu halaccin sanya irin wannan tufafin da aka yi shi daga daga wul shi ne ainihin suf ɗin tufafin da aka yi shi daga wato gashin tumaki sannan hadisi yana nuna mana mashru'iyar yin shafa a kan hufi idan har aka sanya su da farkinsu na a'a safa daban hufi daban shi hufi malaman fiƙiyu suka ce sai ya zama na fata ba na tsumba ba sai sai ya zama kuma yana da kauri sosai ba mai shara-shara ba kuma sai ya zama wato ba tsaga a cikinsa ne kamar ga ainihin wannan wannan safa a ga aiki ta tsumba ce ne kwarai da saboda haka ba ta ce kwarai da gaske wannan shi ne abin da ya fi karfi a kan malaman fito sun kawo dalilai sama da guda goma wanda ba za a yi shafa a kan ainihin safa ba ne kwarai ko babu sai babil kamis wannan babin zai mana magana akan muhimmancin sanya riga da ce kamis hadisi na 789 za ta tashi عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وانا حديث أكثر أشرف أم سلمة ما ترمى الله صلى الله عليه وسلم على يدل إكتتي كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص tace ya kasance mafi soyuwar tufafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin riga a wato riga kenan yan doguwa haka in ce mafi tsoro wata fafi abu a nan sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito hadisin qala hadisun hasan kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau malamai suka ce dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son ainihin kamis din wato riga kenan saboda ce tafi su cewa ga gabobin cikin mutum da wasu sun cewa fiye da mutum ya sanya farjin lifi da kuma mayafi kuma riga ba ta da wahalar ƙawainiya kamar yadda mayafi yake domin shi mayafi mutum ya rika gyara rufuwarsa kenan ya rika gyarawa kenan wa an rawaito cewa rigar annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci ta kasancewa wato ta auduga ce kuma tafsirin tur wal kummai ta kasance wato ba mai tsawace irin wanda har za ta ja kasa ba sannan kuma ba mai dogayen hannu ne har can wanda za ta rufe hannaye ba babu sifatu turil qamisi wal kum wal izar babu da zai mana magana akan siffar tsawon riga da kuma hannayen riga da tsawon ainihin a kwarjalli wa ƙarfin amama ko ƙarfin imama da kuma gefen ramari wa tarihin isbari shay'in min darika ala sabilin kuyara da kuma haramcin wato a tsawaitawa ko kuma janya jan ɗaya daga cikin waɗannan jansu a ƙasa don girman kai wa karahatihi min gairin kuyara da kuma farashin yin haka ko da ba da girman kai ba ana asma binti yazid al-ansariya radiyallahu anha qalat kana kummu qamis rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ar-rus rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadith an karɓo shi daga sayyida asma binti yazid al-ansariya radiyallahu anha qalat tace kana kummu qamis rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hannayen rigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilar ruski zuwa ga wato daidai karshen wato wannan mahadar mahadar hannu ke da nan mahadar wuyan hannu ilar ruski ce a rawawa abu da abu turmiji abu da abu turmiji ne suka rawaito shi wa kala hadisun hasan kuma ya ce hadisi ne mai kyau ibn al-jawzi yace a cikin wannan hadisi akwai dalili cewa ba a so hannun riga ya zama ya wuce wannan ku ya kai ga har bayan tafin hannu ba a so ya kai har nan amma abin da ba riga ba shi kuma sunna a cikin shi ne wato ya kai har ya kai har kan ya sai dai kar ya wuce tsawon ya kuma in ba riga ba ce wato kamar alshabba kenan ko wani abu وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينزل الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر طب يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست من من يفعله خيلاء رواه البخاري ورواه مسلم من بعضه wani hadisi an karɓi sai da Abdullahi ɗan Umar Allah ya rudi shi ya ce manzo Allah dina da mutum Allah su fita a gare shi ya ce man jarra sabon kuyala wanda ya kasance tufafin yana jan tufafinsa a ƙasa don girman kai la yanzu illahu ilayhi yawmal qiyamah Allah ba zai duba gare shi duba rahama ba a ranar alƙiyama fa qala Abu Bakr sai da Abu Bakr yana gun sai ya ce ya Rasulullah ya ba aikin Allah inna izari yastarsi hakika ni ma kwarjallina yana zamewa yana jan ƙasa wani lokaci illa an ata ahadar sai na kasance ina jajjan sarki ba fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ila da wancan Allah su da gare shi yace masa innaka lasta min man yaf'aluhu qawla ai kai Abubakar baka daga cikin masu yin hakan dan girman kai rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito hadisin bukhari ne ya rawaito hadisin kuma muslim ma ya rawaito sashen sa a cikin wannan hadisin akwai narko mai tsanani da masu jan tufafinsu a ƙasa don girman kai ko kuma don takama da kansu sannan kuma a cikin akwai cewa wanda hakan ya faru gare shi amma ba yi nufin girman kai ba to wannan babu laifi a kansa kuma cewa hukunce-hukunce na shari'a sukan canza bisa gwargwadon niyoyin mutane وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل الله يوم القيامة إلا من جر إزاره بقرا متفق عليه wannan hadisi aka rasu daga sirna abu huraira a radiyallahu anhu ya ce manzo Allah jira da amince Allah sabata gare shi ya ce la yanzuru Allah yawmal qiyama Allah ba zai duba rahama ba a ranar qiyama ila man jarra idarahu faqar da wanda yake jan kwarzallansa dai girman kai wato kamar yanzu sai dai mu ce kamar wando kenan wanda aka yan gayu masu yin masu sabuli wandon su suna jan sa a ƙasa to kaga wannan ba daidai bane ubangiji a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai duban rahama ga mai yin haka ba. وعروا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من العذار ففي النار رواه البخاري هكذا إمام البخاري يروي وانا حديث ليش ما رجع أبو هريرة رضي الله عنه إيش ما أسفل من الكعبين أبن لي قتل إذا إذا سو من العذار لدى فرجا لي ففي النار تولى ينا ينا تكون مجاهد imam al-khattabi yace ana nufin cewa kada tufafin mutum ya zanto ya wuce idan sautu da abin da ya wuce idan sautu wannan yana yana wuce ko riga ce ko wando ne ko kwarjin ne ko ma ne ne wato anan yace an yi kinaya ne ga tufafin wato ana nufin duk wanda ya bar har tufafin sai kai wannan wajen da lalle za a azabtar da shi za a rasa hukuma a wuta saboda ba daidai ba ne وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية الأصل المسبل إزارة وانا حديث عن سبحانه لك أبو ذر الكفاري الله يرضي شيء شيء كما دقى الله صلى الله عليه وسلم ياشي ثلاثة بطوع أكو لا يكلمهم الله يوم القيامة الله ما زي مسو ما زي زنشي نسوبة زنشي إرنا يرداء رانا القيامة ولا ينظر إليهم ألا بذي دوبا غريس إلى الدوبا رهما با أرانا القيامة ولا يزكيهم كما ألا بذي ترى كيكسي بغا سنبانس با أرانا القيامة ولهم عذاب أليم كما سنسرع عذاب أبسيا ورقعي أرانا القيامة قال فقرأ فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أبو ذر يشي سيدة النبي صلى الله عليه وسلم يمام يتوانا مقنر حرصه قال أبو ذر جاء أبو ذر يشي خابوا وكسر وإنما تاريكم sun taɓe kuma sun yi hasara marhum ya rasulullah su wane ne waɗannan ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce almusbi mai jan tufafinsa a ƙasa don girman kai wal mannan da mutumin da zai yi kyauta ya dawo yana yin gori wal munfiqu sir'atahu bil halif al kazib da mutumin da zai kawo kayansa kasuwa ya rika yin rantsuwa rantsuwar ƙarya dan a dan ya ciyar da wannan abin nasa abin sirrin nasa gurbi wanda zai kawo kaya kasuwa kuma ya rika rantsuwa akan cewa abinsa mai kyau ne ko kuma ya rika rantsuwa cewa an kaza aka taya shi alhali ƙarya yake da shi da mai jan tufafi da girman kai da kuma mai yin gori a bisa wani abu da yi da wani mutum uku su ne waɗanda ubangiji ba zai duba rahama gare su ba ba zai zance da su ba a ranar kiyama kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su allah ya kiyaye a cikin wannan hadisin akwai narko mai tsanani ga waɗannan nau'in mutane guda uku wa ni bin umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam qal al isbar fil izar wal qamis wal imama man jarra shay'an khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al qiyamah rawahu abu daud wa nisa'i bi isnad sahih wani hadisi aka ɗauki daga sai ma'abla ɗan umar radiyallahu anhu ma shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'isbalu wato jan tufafi wanda aka hana fila izari wal kamis ana magana ne akan kwarjalle da riga wal imama da kuma rawani man jarra sha'an khuyala duk wanda ya ja ɗaya daga cikin wayan abubuwan dan girman kai ya ja shi har ƙasa lam yanzu illahu ilayhi yawm al-qiyama Allah ba zai duba rahama gare shi ba ranar al-qiyama rawahu abu dawud wa nisa'i bi sanad sahih abu dawud da nisa'i sun rawaito hadisin da isnadi ingantacce wannan hadisi a cikin shi akwai narko mai tsanani da duk masu sanya tufafi suna jan shi a ƙasa don girman kai don nuna su sun isa don takama da sarauta ko mulki ko don takama da wadata an abi jurayyin جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام عليك السلام تهية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله أنا رسول الله أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض بأرض أفر أو فلاة فضلت راهلتك فدعوته ردها عليك قال قلت إيهد إلي قال لا تسبن أهدا قال وما سببت بعده ضرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تهجرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزال فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه وإنما وبال ذلك عليك رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وانا حديث أخر مسلك أبو جريب shine jabir bin suraimin Allah ya da shi yace ra'aytu rajulan yasduru an-nas an ra'ay an ra'ay yace na ga wani mutum wanda mutane suke dawowa zuwa ga ra'ayinsa duk abin da yace to haka mutane suke la yaqulu shay'an illa sabaru anhu yace baya fadar wani abu face sai na ga mutane sun jingina zuwa gare shi kullu man hada sai ce wannan wane ne qalu rasulullahi da suka ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qultu alayka assalam ya rasulullah sai na matso kusa da shi nace alayka assalam alayka assalam har sau biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace min la taqul alayka assalam alayka assalam yace karka ce alayka assalam alayka assalam domin alayka assalam sai yi tulmauta bin ta ce irin kama mata kul assalamu alaikum da ce min assalamu alaikum amince ya tabbatar da ka ala kulku anta rasulullah rasulullah sai nace shin kai ne kai din manzo ne na Allah Allah ne ya aiko ka kala sai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ana rasulullah yace lalle ni manzo ne na Allah ni manzon Allah wato shi wannan mai yin tambayar da alama ba mutumin garin makka ba ne ko ba a madina yake ba da alama kamar irin larabawan ƙauye da anan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sanar da shi Allah din wanda za ka yi magana da mutum wanda ka yi magana da shi gwargwadon irin hankalinsa ko kuma gwargwadon abin da ka san zai fahimta ba tare da ka rikitar da tunaninsa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne ni manzon Allah ne allazi isa idan aka maka durrun wata ata ka suka anka ni manzo ne daga Allah wanda idan wata cuta ta same ka a karo shi sai ya yi maka wanda a sa maka amu sanatin da auto albata halaka idan kuma wato ainihin irin fari ya same ka a shekara idan ka roƙe shi Allah din sai ya tsiro maka da sai tsiro maka da abinka wato idan fari ya same ka ya zamto gonarka ta bushe idan ka roƙi Allah Allah da ya aiko ni sai ya tsirar maka da gonarka bai za kun tafi ardin kafirin au falatin idan ka kasance a cikin busasshiyar ƙasa ko kuma daji fadallar rahi da tuka sai abin hawanka ya ƙasa wa da'awta sai ka roƙe shi raddaha alayka sai ya dawo da ita gare ka ala sai wannan sai wannan sahabi ya ce in ku iya har ilayya sai na ce masa to yi alƙawari gare ni ko kuma gaya min wata magana wacce zan ka tunawa da ita ko kuma yi min wasiya ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni la ta tubanna ahadan kada ka zagi kowa ana fa masa kuntu ba da hurran wala abdan yace tun daga ranar ban sake zagin mutum da ko bawa ba wala ba'iran wala shatan ko da raƙumi ko akuya ko tunkiya ban sake zagin wani abu ba sannan ya ce mu wala ta haƙiran na minal ma'aruf sha'ar kada ka raina aikin alkhairi ko mai ɗanɗantarsa wa an tukallima akaka wa anta munbasitin ilayhi wajhuk ita mu kuma in za ka yi magana da ɗan uwanka da ke magana da shi alhali fuskarka tana sake ina zarika min al-ma'ruf duk wannan yana daga cikin ayyukan alkhairi warfa idaraka ila nisfat idan za ka yi tafiya ka daga tufafinka zuwa ga rabin magangananka wato kar tufafinka ya wuce rabin daurinka shine nisfat in abaita idan har ka ƙi haka fa'ilar ka abaita to kada dai tufafin ka ya wuce wato idan sau iya idan sau kai wuce nan wa iya kuma isbaral izar ina hora ina maka ina jan kunnen ka a hirɗin ka kada kada ka yi wato kada ka riƙa jan izar ɗinka a ƙasa kada ka riƙa jan wato kwarjan lanka a lokacin nan sun kwarjale suke sa maimakon wando da suka ba suka sanya wando ba sosai sun fi sanya wannan kwarjale din ne kamar gari din nan inna ha minal masila domin jan tufafi a ƙasa yana daga girman kai wa inna allaha la yuhibbul masila kuma hakika Allah baya son girman kai wa inna mar'un shatamaka wa ayyaraka idan wani mutum ya zage ka kuma ya aibunta ka wato ya soke ka ma ya araba fika da abin da ya sani tare da kai fala tu ayyinu to kai kada ka soke shi ma ta ala wafi da abin da ka sani tare da shi karka rama kenan fa inna wa balahu fa inna ma wa balu zalika alai domin a musibar wannan zagin da ya maka za ka koma kanka rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud ne da tirmidhi suka rawaito hadisin kuma sun ce isnadin sa ingantacce ne a cikin wannan hadisin akwai bayanin cewa wato ainihin kwarjalli lalle mutum ya daga shi ya zamto a zamto zuwa ga rabin kwabirinsa ko kuma zuwa ga idan sawunsa ko zallan mutum ko wandonsa kuma cewa bai halatta mutum ya rika zan tumaminsa a ƙasa ba kuma wannan haila yana nuna mana cewa in yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da sahabbansa yana mu'amala ne da kowane mutum bisa gurgurdan abin da mutumin zai fahimta وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب فتوضا فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضا ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وانا حديث وكان أسر أبو هريرة الله يرضي yace bainama rajulun yusalli musbilun izara yace a tsakankanin wani mutum yana sallah alhali wato ya saki tufafinsa har ƙasa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishab fatawadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin tafi ka je kai alula ba za haɓa mata wabba sai mutum ya tafi je alula kuma za a kamar ya sake zuwa ba ƙara ya haɓa mata wabba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa koma ka sake yin alula dai ba ƙara lahu rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya ba aikin Allah ma laka amarta an ya tawabba da ke gare ka kawo barce shi da ya yi alula suka saka ta alula sannan sai ya shiru gare shi ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna kana yusalli wa huwa muslim وهو مسكن الإزارة هذا شيء أنا صلى لي الحالي يا سكي كرجل سبوا الأسى وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم ما جاء الله ما يقبل صلى مجتمع ليس كتابا سجوا قصا رواه أبو داود إمام, إمام, إمام أبو داود بيرويتوش بإسناد صحيح لإسرائيل إذا تتشي إذا شرق الإمام مسلم ما لم يسبت شيء أنا صلى الله عليه وسلم يقول شيء لم يكن ليساكن الأولى saboda wannan alwar ta zama ta kankare masa zunubinsa na wannan sakin tufafin da ya yi har ƙasa kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisan cewa ita alola tana kankare zunubi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi da sake sallar ba domin ita sallar ta su ta yi daidai laifin wannan jan tufafin a ƙasa yana nan gare shi sallar ta yi ko da yake dai Allah bai karɓi sallar ba amma sallar ta yi asalin akwai aikin da za ga haka a zahiri bisa yadda malamai suka ce a yi shi mutum ya yi shi daidai amma idan niyyar mutum ta zamto kuma ta ɓaci sai ya zamto aikin bai zama karɓaɓɓe ba a gun malaman fiƙihu aikin zai iya zama ya yi amma kuma a gun malaman zuciya kuma malaman gyaran zuciya idan akwai matsala game da yanayin yadda mutum ya gabatar da abu sai zama kuma aikin bai عن قيس بن بشر بن آه بن بشر آه الدبلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له سهل بن الهنزلية سهل بن الهنزلية وكان رجلا متوكلا علما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا ولا تضر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فهمل فلان وقعنا فقال خذها مني وأنا الغلام الجفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بقل أجره فسمع بذلك آه آخر فقال ما أرى بذلك بأسف فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويهمت فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا قول جمتي وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ سفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاب ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة من الناس وإن الله لا يحب الفوش ولا التفخش رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر واختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم wani hadisi mai tsawo an ruwaito shi ta hanyar wani tabi'i mai suna kaisu bin bushrin a kaisu bin bushrin a tablabi ya ce akhbarani abi babana ya bani labari wa kana jalisan li abi darda baban nawa ya kasance yana zama da abu darda abu darda ko kowa ya san shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ma mahaddatan alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ala yace kana bi damashq rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a birnin damashq akwai wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam قال له سهل بن حنزلية أنا كنش سهل, بن سهل أم حنزلية وكان رجل مت- متوحدا mutum ya kasance mutum ne mai son zama shi shi kadai ko kuma mutum ne mai kadai ta Allah Allah ma ya jali sunna wato yana da karancin zama tare da mutane inna ma huwa salatu kadai sallah ne ke fito da shi fa idan faraga idan idan da sallah fa inna ma huwa tasbihun to tasbihi zai tayi wa takbirun da takbiri zai tayi da kabbara da tasbihi a tayi a ce ahlu har sai ya je gidansa kamar rabina wa nahru inda abi darda sai wata rana ya wuce kusa da mu alhali muna tare da abu dardai fa qala lahu abu darda sai abu darda yace kalimatan tanfa'una wa la tadurru ya mana wata kalma mana wata za ta amfane mu kai kuma ba za ta cutar da kai ba qala sai mutumin yace fa asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarriyatan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu jama'a sun je yaki abu da ya kira sariya jama'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki ba tare da shi yana cikin su ba wani jama'a haka yan kalilan wanda ba su ce kamar mutum bakwai ko goma zuwa talatin ba haka da kadimar sai suka dawo fa za a rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su ya zo fadarsa fi majalisi da zai yi jirisu fi ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zauna a cikin mazaunin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan zauna a majalisar manzon Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin ila jambi sai mutum yake ba da labari ga wani da ke gefensa yana ba shi labarin yakin da suka ci لو رأيتنا هنا التقينا نحن والعدو إذا إنا ما دا كاغم يا إن مكا حدد أبو كان غابا فهمنا فلان وطعنا إذا سيواني يتهو أبو جي يسوك معنا أو جي يأيك ليسوك ونكافر فقال خذها مني سيوانا متمي إذا آآ إذا سياهكا وأنا الغلام الكفاري نفنيني ni mutum ne dan daga banu gifar ba tsara tara kai ma tara fi kauli ya ce da kake gani daga faɗar wani wato mutumin ya mutumin ya ji ya soki kafiri ne sai ke cewa su kafir wai kun hamin ne riƙi wannan daga gare ni ni ne wani daga banu gifar wato kamar mutum ya soki kafiri ke ne ce ni ne wani ɗan ƙabila kaza ni na soke ka kala sai ce ma a rawa illa karbar al'ajiru sai ce aini ina ganin kamar wannan ya riga ya lalata ladansa a sami abi zalika akar sai wani ma ya ji wannan zancen ko kala ma a rabi zalika ba asal sai ce aini ba ina ganin ba laifi haka wata na za'a sai suka yi jayayya hatta sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan jayayya ta su wai kamar mutum ne a wajen yaki ya soki kafiri kuma yana cewa ni ne wani yana wa kansa kirari to wai shikenan ladansa ba shi da lada da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah la ba'asa ay ujara wa yuhla yace ai babu laifi dan mutum yayi haka wato za a bashi lada kuma za a yabe shi ra'aytu abu dardai sirra bi dalil sai naga abu dardai yayi farin ciki da wannan magana fa da Allah ya rafa ra'sahu ilayhi ya kasance abu dardai yana daga kai yana kallon shi wannan sahabi wa yaqulu anta sami da zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da shin kai kaji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula na mutum yana cewa kwarai kuwa yana sake maimaita shi kuma yana cewa kwarai kuwa naji kuma za mu yi ido alai bai gushe ba yana mayar masa da wannan tambayar hatta anni aqulu hatta inni la aqulu asir naji asir naji a raina ina cewa la yabru kanna ala rubuti wannan ai sai ya je ma ya durkusa a gaban shi kenan yana ce masa tambaya yana ce masa eh kwarai ba haka ne ala sai ya ce kamar rabina yau man akar sai wannan mutum ya zo ya wuce kusa da mu wata rana daban fa qala lahu abu darda sai abu darda ya sake ce masa kalmatan tawfawla wala tadurru da ya mana wata kalma mai wasu za ta amfane mu wace kuma kai ba za ta cuce ka ba ala sai mutum ya ce ala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ala sallallahu alaihi wasallam ya ce mana al-munfiqu ala al-khayli wanda yake ciyar da dukiyarsa akan dokinsa kalba su da yadda bi sadaka kamar mutumin da yake ya shimfiɗa hannunsa ne ga sadaka yana bayarwa la ya ɗabi da wato wanda baya danke ta wato mutumin da yake ciyar da dokinsa yana ciyar da dokinsa don doki ya samu ƙarfin da za a je a yi jihari da shi to Allah zai ba shi lada ne kamar wanda kullum yake sadaka sai marra bina yawman asar sai wannan mutumin da ya zo cewa da mu ya zo cewa kusa da mu ta wata rana daban ƙara da abu darda sai abu darda ya sake ce masa kalimatan tanfawar wala ta zurru ga ya mana wata kalma mai wata za ta amfani mu kai kuma ba za ta cuce ka ba ala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce neman rajulu khuraimun al-asbi yace madalla da mutum madalla da mutumin nan wato khuraimun al-asbi khuraimun dan kabiran duru asadi laula dulu jumlati ba dan dai tsawon a jimmansa ba wa isbaru izari da kuma yadda yake jan farjallansa a ƙasa balaba zarar da kuraiman yayin da wannan labari ya isa wajen kuraimu a fa'ajar sai ya gaggauta a kaza shi farashin sai ya riki wata wuka kuma a biya jimmata ila ugulai sai yanke wannan jimar tasa wato kamar a hula ce na gani ya yanke ta har sai ta zo daidai a kunnansa warfa izarahu ila an safi saƙai kuma ya janye wato kwarjallansa har zuwa rabin aurinsa suma marrabina yawon akar sai wannan dai sahabu ya zuciya kusa da mu wata rana daban tsara lawa abu darda wato duk sanda wannan sahabu ya zuciya sai abu darda ya roƙe shi ya faɗi wata kalma ta nasiya da abu darda ya sake tambayarsa dai ya ce kalmatan ta saura wani haddurru da ya mara wata kalmar za ta amfane mu wasu za ta cuce ka ba ƙara sai mutum ya ce samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ku sai na ji manzon Allah ya da musu Allah su mutu a gare shi yana cewa innakum qadiruna ala ikhwanikum ku za ku gabato zuwa ga ƴan uwanku fa aslihu rihaikum ka ku gyara ababen hawan ku wa aslihu libasakum kuma ku gyara tufafin ku hatta da kunu ka'annakum shammatun minan nas har dai ku kasance kamar ku daidai kuke da kowa a cikin mutane wa idan na la yuhibbul fusha wa la tafahus da ba hakika Allah baya san alfasha baya san kuma baya san masu yin alfasha baya san kuma masu sanya sanyawa ayi alfasha Imam Abu Dawud ne rawaito hadisin da Isra'il mai kyau daidai shi wanda aka rawaito hadisin da gare shi wato Qais bin Bishr malaman hadisi sun yi sabani cikin sa sun ce ingantacce mai su ba sun yi sun raunana shi wannan hadisin yana koyar da mu wato cewa idan ka ga wani mutum wanda yake wanda ya san wani abu na alkhairi da babu laifi ko da kana tare da almajiranka ko wasu mutane ka nemi wannan mutum ya faɗi wata magana wasu za ta amfane ku gaba ɗaya وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بقرا لم ينزل, لم ينزل الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح وانا حديث الإمام أبو داود بن رويته صحيح أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله يدري شيء يجي هجرة المسلمين wato kwarjallan musulmi ila nisfi saki zuwa ga rabin abrin sadu wala haraja babu laifi cikin wannan wala junaha ai wannan babu natsantawa fima fima bainahu wa bainal kabil cikin abin da ke tsakanin wannan da kuma tsakanin idan sawun sa kuma kana asfala min al kabaini abin da ya kasa da idan sawu kuma fa huwa finnar to wannan yana gidan wuta wato in dai mutum ya yi ya sanya tufafi a kauce irin sawunsa da wannan yana wuta ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan jarra izarahu da qaran wanda ya ja tufafinsa a kas saboda girman kai lam yanzur illahu ilayhi Allah ba zai duba duban rahama gare shi ba imam abu dawud da ya rawaito shi da isnadi ingantacce وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت ما زلت أتهراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنساف الساقين رواه مسلم wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya dudu su da shi da mahaifinsa duka su sahabbai ne ala yace barartu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na wuce kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fi izari istirqa'u alhali na saki kwarjallena فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ارفع ازارك يا كي عبد الله دجي كونجلنك فدفعت سنه جنيه ثم قال زر سي ce من قال جنيه واري فزرت سن قال جنيه فما زلت اتهراها to ban gushe ba ina kirdadan bidi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne umarce ni ba'd bayan haka faqala ba'd al-qawm sai wani daga cikin mutane yace ila ayin har zuwa yaya kenan ake jan ake so kwarjan na mace ya kasance ba ƙara ila an sabi saƙon tece min tece zuwa ga rabin ƙauri ne rawahu muslim imam muslim ne rawaito shi a cikin wannan akwai wato irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke koyar da sahabbansa abu baya barin su akan arna sannan kuma yana hadisi yana nuni zuwa ga yadda sai na ga dan Umar yake da ruku da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma lazimtar yadda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wa anhu qala wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu fi la lam yunzil Allah ilayhi yawm al-qiyamah fa qalat um salama wa kayfa tasna'u an-nisa'u bi zuyunihinna qala yadkhina shibran qalat idhan tankashifu aqdamuhunna qala fayurkhinahu zira'an لا يزلنا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث أنكر قوشي شواني لك عبد الله بن عمر قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله قرانا من شاء الله سبتا بريش ياشي من جر صوبه في لا دون دي جاء تفابا صاحب أسد جرمان كي لم ينزل الله إليه يوم القيامة الله بذي دوبا رحمة بريش بأرانا القيامة وقالت أم سلمة سي أم سلمة أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تتفن بيش فكيف تساوي النساء بزيودهن يا رسول الله يا ماتا ذا سي da wato tufafinsu da ke jan ƙasa saboda mata a wancan lokacin suna sa tufafi ne wanda zai ɗan ja ƙasa saboda kada ƙafafunsu ko al'aurarsu ta bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jirki da shibran su rika jan kamar ɗani guda a ƙasa na tufafinsu alisai umar salama ta ce idan tankashi tankashi ba ga damu hunna ta ce a yara sun layi don dai har bai wuce ɗani guda ba abinda za su za a ƙasa to gagagansu za su yayi wato diddigensu kawafin za su bayyana ƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to rufi na hu zira'an to shikenan su rika jan kamar zira'i guda a ƙasa la ya jirna kar su ƙara akan haka rawahu abu dawud imam abu dawud da ya rawaito hadisi wa tirmidhi da tirmidhi da qala hadisi hasan sahih kuma yace hadisi ne mai kyau kuma ingantacce wannan duka dai a koyarwar hadisan da makaranta na yau duka abin da suke nuna mana shi ne ba wai tufafi ba kawai duk wani abu wanda a cikin shi akwai alamar girman kai to kada mumini ya yi shi tun da abin da ya shafi tufafi ko a hula ko ma dai menene wanda ya shafi wata alama ta girman kai ya kamata lallai mumini ya guji wannan domin duk sanda mutum ya zama mai girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce Allah yana kin a girman kai kuma sannan ya ce duk wanda akwai alamar girman kai a zuciyar shi kora da misalin zarratin to wannan ba zai shiga aljanna ba to lallai duk hadisan da muka karanta a yau suna karantar da mu wato ladabin sanya sanya tufafi ne mutum zai iya sanya tufafi fari zai iya sanya kore zai iya sanya jajaye wannan duka ba a hana ba sannan mutum zai iya sannan mutum lalle ne ya kiyaye ya sa tufafinsa kamar wando ko riga kar ya wuce wato idan sawunsa ko dai ya iya rabin kwamri ko kuma in yayi nisa ya zo idan sau kar ya wuce haka amma kada mutum ya san ya rika sanya wandan sai yana can ƙasa yana takawa kawai irin yadda ɗan gayu ɗin da suke to wannan kan na girman kai ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga wannan ko mutum zai iya yin bakin rawani kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin shigarsa garin makka wannan duka ba laifi ba ne saboda haka a nan za mu tsaya wato akan hadisi na 802 akan sabon babi babu isi babi tarki tarafu'i fil libas tawadu'an to a nan za mu tashin Allah kai mu gobe a karatun mu na gaba da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji abin kuma da muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta dukkan zunuban mu Allah ya cika magabatan mu iyayen mu da malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka kara mana lafiya da zama lafiya ka zauna da mu lafiya ƙara zaman lafiya a cikin ƙaramar hukumar mu da garinmu baki ɗaya da garuruwan mu ƙara mana albarka kuma ka zaunar da mu lafiya wuraren da suke fama da tashin hankula Allah ka zaunar da su lafiya ka yaye musu a matsalolin da suke fama da su Allah ka yaye mana yunwa da kishirwa ka karɓi dukkan ibadunmu Allah ka san sanya mu cikin tsattun bayinka a albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلى على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في المر الآلاء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله